da shida kuma ita wannan sura ta sauka ne bayan saukar da suratu sade an samu ambatonta wato sunan da aka ambata mata suratul araf wala Allah saboda ambaton araf da aka yi a cikin sura kuma ya tabbata hatta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiranta da wannan suna suratul araf kamar yadda ya zo cikin hadithin ummul mu'minin Aisha wanda Imam an-Nasa'i ya rawaito ummul mu'minin take cewa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi salatil maghribi bi suratil a'rafi farwaqaha fi rak'atayn yace annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya karanta a sallar magruba ya karanta suratul a'raf ya rabata a raka'a biyu ma'ana raka'a daya ya karanta wala Allah aya 100 da shida daya ya karanta aya 100 kaga kai in aka maka haka sai masallacin gobe ba kowa ma ko sai lima to Allah ya samu dace ai lalacin mu ne mu yanzu yayi yawa Allah ya ba mu karfin gwiwa malin ce fahiyar ka baki suwar makiya ita ma kaman sauran surorin da suka sauka a makka haka take bi wajihin amin na fuskarta da take gamewa babban abin da suke fuskanta shine tu'aliju mawadi al'aqida tana magancewa gurabe wani tasgaro da aka samu ko mas'alolin da suka shafi aqida kamar yadda suratul an'am take ita ma haka take dan duk surorin da suka sauka a makka babban abin da suke fuskanta shine aqida wa mawdu'uha ra'isi babban abin da take karantarwa kuma huwa inzaru man yatawallawna ghayra allahi ayi gargade ne ga waɗanda suke jibintan wani Allah bi halakid dunya wa zabil akhirah cewa a nan duniya fa za a iya halakar da su kuma su samu azaba a lahira inda sun jibinci wani Allah wa annal haqqa wal batila da'iman fi sara'in kuma tana bayyana cewa da gaskiya fa da ƙarya kowane lokaci cikin kokawa ake gaskiya tana son mamaya ƙarya ma tana son mamaya haka ake rayuwar kenan baki daya fa bada'at suratul karimatu bi maqasidiha ita wannan sura mai daraja ta fara da manufofinta da bayani azamatul kitab ta fara bayanin girman wannan littafi alqur'ani wal wa'adi bi tasirihi ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'adin da Allah yayi zai sawwake wannan alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai sawwake al'amari ga annabi sallallahu alaihi wasallama li yuballigha da'wata lin nas dan ya samu isar da sako ga mutane ولفتت الأنظار إلى نعمة نعمة خلقهم من أب واحد sannan kuma surar ta juya wato zuwa ga ambaton ni'imar da Allah ta'ala yi wa mutane wajen halittar su da ya daga uba guda daya duka tsatson su daya wa ila takrimin lahi da hadhihi nau'in insani da kuma yadda Allah ta'ala ya girmama wannan nau'i na dan adam Allah ya ba su daraja menene ya sabbaba musu daraja ya abin ya kasance surar tana ambatawa sun mahaddarat min kaidi shaitan sannan kuma wannan sura ta yi wa mutane gargadi daga makircin shaitan saboda shi makiyi ne ɓoyayye wanda kuma yake talalaba ɗan adam don ya halakar da shi to akwai buƙatar a yi wa ɗan adam gargadi kada fa bari ya faɗa tarko ko turaka waɗanda shi shaitan yake aza masa وافاضت السوره في قصص الانبياء kuma surar ta kwararo bayanai na kissoshin annabawa da irin gwagwarmayar da suka yi wajen isar da wannan kalma ta tauhidi tsakaninsu da al'ummominsu wa qad istagharaka hadha al-qisasu akthara min nisbiha irin wannan kissoshin ma na annabawa shine ya lankwame sama da rabin wannan sura wa qad saqallana suratu ma dara bainal anbiya'i wa aqwamihim ita wannan sura za ta kwararo mana abin da ya wakana tsakanin annabawa da al'ummominsu وسجلت السورة جزاء المكذبين بأمر الله سورة تانا دومنا بياني دنغنا ساكمكم وأن سكي كرية الأمر الله الخارجين على دعوة رسلهم وهدايتهم وأن سكي فتشوا سيبوري daga da'awar da manzanni suke yi kuma su juya baya ga shirayar da manzanni suka kawo yaya al'amarin su yake kasancewa ثم خلصت السورة إلى موئذة المشركين sannan kuma ita wannan sura ta tsantsan da bayani wajen yin wa'azi ga mushrikai kaifa baddalul hanifiyya yadda suka canji addinin annabi ibrahim da allah ya lazimtarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi shi wa taqalladu shirka yadda tun gabanin zuwan annabi suka canji annabi addinin annabi ibrahim suka dinga dan farewa al'amura na shirka da suka kaga makansu su da ubanninsu وضربت لهم مثلا أمن أتاه الله أمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشيطان har ma sai da Allah ya buga misali a cikin wannan sura dangane da wanda Allah ta'ala ya bashi ayoyinsa ya bashi ilimi amma kuma bai samu kariya daga shaidan ba shaidan sai ya wasu wasi da shi duk da ilimin nasa don haka fansalaka anil huda sai zan ya salube daga shiryar ilimin daban ayyukansa kuma daban shine bal'amu dan ba'ura Allah kama na zai wa khatamat suratu bi ithbati tauhidi ita wannan sura a ƙarshen ta sai ta cika ce da ƙara tabbatar da al'amarin tauhidi kadai ta Allah wattahakkumi biman abadu ma la yadur wa la yanfa'u kuma aka yi ba'a aka wautar da waɗanda suke bauta ma abin da baya cutarwa kuma baya amfanarwa min ahjarin duwar wasu da ake sassakawa wa asnamin da gumaka da ake yi daga itatuwa ittakhadhuha shuraka ma Allah da suke riƙansu a matsayin abokan tarayya wai ga Allah mutum ya sassaka abu da hannunsa kuma ya ce shine yake gudanar da shi akwai wauta wa huwa jalla wa ala وحده الذي خلقهم ويعلم متقلبهم ومثواهم الحالي الله تعالى شي kadai ne wanda ya halicci mutanen ya halicci abin da suke bautawa kuma Allah shine ya san majuyarsu da matabbatarsu wannan shine shimfidar da aka yi dangane da wannan sura mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu wajen fassara ta a bisa abin da yake na daidai ya ba mu iko na kyakkyawar fahimta a cikinta da kuma yin aiki da abin da ta dunkula bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين
الله تعالى يتي ألف لام ميم صادق Allahu alam bi muradihi bi zalika abin da yafi kubuta shine abin da malamai suke ambata Allah ta'ala shine yafi sanin me yake nufi da waɗannan harufa huruful muqatta'a fawatihu suwar لأنه لم يرد في تأويلها شيء صريح من كتاب الله domin babu wani abu bayyananne ƙarara da ya zo a cikin littafin Allah da ya bayyana ma'anan irin waɗannan duk da waɗansu malaman tafsirin suna ƙoƙarin wai fassara su amma ba abin da ya tabbata a cikin littafin Allah na nuna ma'ana na irin waɗannan harufa abinda malamai suke ambatawa Allah shine ya san ma'anar abin da yake nufi inna ma dai saƙon da waɗannan harufa suke ɗauka huruful muqatta'a ana yin ƙalubale ne ga larabawa kasancewarsu larabawa ne da suke yin furuci da lafuzza waɗanda suke ɗauke da irin waɗannan harufa da ake ce da su huruful hija'iyya harufa guda 28 larabawa ne masu fasaha masu balaga masu iya magana da suka zargi alƙur'ani cewa annabi ne ya ƙaga to yanzu an ambaci irin waɗannan harufa su ma su yi amfani da irin waɗannan haruffan wajen ƙaga ƙur'ani in har suna ga za su iya to wasu malamai suna ambata wannan yana zuwa matsayin ƙalubale ne amma ma'anar haƙiƙanin abin da ake nufi Allah ta'ala ya sani domin ba abin da ya zo a cikin littafin Allah kai tsaye da ya bayyana abin da waɗannan haruffa suke nufi a min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisi da ya inganta da ya bayyana abin da ake nufi da su wa taqaddama al-kalamu an al-huruf al-muqatta'ati min awwal surat al-baqara kuma a farkon surat al-baqara an yi bayani akan wannan in mutum yana so sai waiwaya shine kamar shigen irin bayanin da muka yi yanzu to Allah ta'ala ya ce kitabun unzila ilayka ai misali kamar an ce haza kitabun mubtada ne da khabarinsa haza kitabun to wancan din sai zama harufi taqdiruhu haza kitabun unzila ilaika littafi ne wannan littafi ne da aka saukar zuwa gare ka khitabun linnabi sallallahu alaihi wasallam ana magana ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan shine wanda aka saukar ma alqur'ani Allah ya ce fala yakun fi sadrika harajun kada wani kunci ya zan a cikin kirjinka minhu dangane da wannan alkur'ani kada ka shiga cikin damuwa game da saukar da alkur'ani da Allah ta'ala ya yi a gare ka an tuballigahu an tuballigahu makhafata an tukazzaba kada ka samu kunci ka samu damuwa wajen isar da alkur'ani wai dan kana tsoron za a ƙaryata ka domin abu ne mai ciwo ka san gaskiya Allah ya aiko maka ka ƙoƙarin isar da ita ga mutane kuma dan amfaninsu tsamar da su daga wuta da halaka kuma su ƙaryata to sai Allah ke rarashin manzansa kada ya damu kada zuciyarsa ta dugunzuma a dalilin haka kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul shu'ara la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin watakila kai kana kokarin halakar da kanka saboda damuwa bai ana nufi halaka suicide ba a'a ma'ana kana so ka sa kanka cikin damuwa da za ta dugunzuma maka al'amari saboda mutane suna ƙaryata ka ko ba su zamanto muminai ba duka waɗannan Allah ta'ala ya rarashi manzonsa ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ce wala tahzan alaihim wala takun fi daiqin mimma yamkurun cikin suratul naml kada kai bakin ciki a kayan karatawar da suke yi da kin imani da suke yi kuma Allah ta'ala ya ce kada ka zan a cikin kunci dangane da abin da suke kullawa na makirci game da kai da kuma alqur'anin da Allah ya aiko maka Allah ta'ala ya ce fala yakun fi sadrika harajun minhu kada wani kunci alharaj abdiku kenan kada wani kunci ya kasance a cikin kirjinka minhu game da alkur'ani litunzira bihi haka ne ko litunzira bihi wato domin kayi gargaɗi da shi wato wannan tunzira din muta'alliqun na bi unzila wato sai a koma kaman an ce kitabun unzila ilayka litunzira bihi mun fahimta littafi ne da aka saukar maka dan ka yi gargadi da shi wancan da aka ce fala yakun fi sadrika harajun kamar itirabi ne aka yi a tsakanin waɗannan kalamai guda biyu to Allah ya saukar maka wannan alqur'ani litunzira bihi domin ka yi gargadi ne da shi da aka shi alqur'ani babban aikinsa shine a karanta shi a yi gargadi ga mutane da shi sannan wa zikra lil mu'minin kuma ya zamanto tunataswa ga mu'minai shi qur'ani littafi ne na yin gargadi da yin albishir da kuma tunataswa a rika gaya wa mutane su san tafarkin ubangijinsu su san haƙoƙin Allah su san yaya za su bauta ma ubangijinsu don su tsira wala Allah idan sun manta to sai a sake tunatas da su wala Allah idan sun ɗan yi sako-sako sai a sake zaburar da su to haka al'amarin yake domin tabbas shi alƙur'ani shi yake rayar da zukata zuciya rayayya ita ce wadda take karanta alkur'ani ta san ma'anan alkur'ani take aiki a kayan alkur'ani ta wannan ita ce zuciya wacce take rayayya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta tsakanin gidan da ake karanta alqur'ani da gidan da bata ba a karanta alqur'ani annabi ya ce kamar rayayye ne da macacce wato gidan da ake karanta alqur'ani shine rayayyen gida gidan da ba a karanta alqur'ani shi kuma ya zamanto kamar gida ne makabarta ce saboda babu rayuwa a cikinsa Allah ka rayar mana da zukata da alqur'ani نعم
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون تو الله تعالى اتبعوا أمرنيني ittabi'u to ku bi tunda an ce shi alqur'ani gargadi ne da kuma tunataswa ga mu'minai to yanzu an fuskanci mu'minan da batu sai Allah ya ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka sassaukar muku abinda aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku ai alqur'ani wato mutane su bi alqur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya'a kada ku bi baicin alqur'ani wato kada ku bi min dunihi baicin Allah subhanahu wata ai Allah la tattakhidhu ghayrahu awliya'a kada ku riki wani Allah subhanahu wata'ala ya zamanto shine waliyin ku ma'ana majibincin ku ya zan shine Allah ai Allah ta'ala yayi idafar kansa ga mu'minai wani gu kuma yayi idafar wala al-mu'minai gare shi Allah ta'ala ya ce wallahu waliyul mu'mini Allah shine waliyin mu'minai a wani ko kuma sai Allah ta'ala ya ambaci su mu'minan su ne waliyan Allah yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai Allah ya kawo siffar su yace allazina amanu wa kanu yattaqun kuma ya faɗa sakamakon da ya ba su lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah Allah madaukaki yace Allah shine waliyin mu'minai ai matsana mutawalli amrihim Allah ta'ala shine wanda yake jibintan al'amuransu shi yake jujjuya al'amuransu in an ce majibinci Allah shi yake ba su kariya Allah shi yake ba su duk abin da suke da bukata in sun karkata zuwa gare shi Allah shine ke ba su shi yake shiryar da su to wala'ar Allah ga mu'mine kenan wallahu waliyul mu'minin to su kuma da aka ce inna auliya Allahi aka jingina wala'a su ga Allah su waliyan Allah sai Allah ce la khawfun alaihim ba za su ji tsoro ba wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba a ranar alkiyama domin sakamakon da za su samu mai kyawu ne sai Allah madaukaki ya ambaci siffar su alladhina amanu wa kanu yattaqu kaga wannan shine abin da ya ba su wala'a waɗanda suka yi imani suka tsayu akan abin da Allah ta'ala ya ambata na imani abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata shine sharuɗan imani musamman hadithu Jibril wanda yake shine umda da yake bayani akan menene abin da imani ya tattara baki daya mala'ika Jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin tambayoyin da ya masa guda hudu tambaya ta biyu ya ce akhbirni anil iman ba ni labarin imani sai an bata masa abubuwa guda shida waɗanda ababe shida nan dukkansu ayyuka ne na zuciya ba ɗaya da ya bayyana ba ni iya sanin hakikanin waɗannan ayyuka ɗin in ba Allah ba kaga tambayar farko abu ne wanda ake ganin sa ido musulunci shi ya saka duk wanda ya aikata waɗannan ayyukan ake ɗaukan sa a matsayin musulmi ko da ku zuciyarsa ba ta da imani ababe guda biyar akhbiruni anil islam sai ya ambata masa abinan an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga aikin baki ne baki ne yake faɗa kalmar shahada sai a ce to wannan ya shiga musulunci wato qimar sala gabbai ne suke yi ana gani ko ba haka ba wato ce zakata shi ma gabbai ne suke za ga ka ciro dukiyar ka ka bayar ko sa iya je ya amsa a dukiyar ya wazza'a wata suma ramadan kowa zai ga cewa baka gashi baka cin abinci ko ba haka ba duk da dai suru ne tsakaninka da ubangiji amma a bayyane in an ga ka ci abinci sai a ce baka azumi amma in ga ka kame sai a ce eh kana azumi ko da ƙarya kake yi kana ci a koyi mutane za su ɗauka kana azumi kaga aikin bayyana ne aikin gabbai ne wata hujjal baiti in ka kama hanya ka tafi makka ko da ku sightseeing ka je ko da a cikin hotel ɗinka za ka kwanta ba ka je arfa ba za a ce wani ya je shi ya yi aikin hajji ko ba haka ba sai wanda yake tare da kai a can to amma su waɗannan sai akan bato wasu ayyuka ne guda shida ɓoyayyu ba mai ittila'i akan sai ubangiji akhbirni anil iman sai an bata guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi sai aka ambata ma ba bai shida wato kai imani da Allah imani da Allah subhanahu wataala yana tattare da ababe masu tarin yawa khulasarsa ya zamanto mutum ya yadda Allah shine abin bauta ba shi da abokin tarayya ba shi da kini yadda ya ambaci kansa a cikin Allahu ahad mutum ya itikadi da haka kuma itikadi Allah ta'ala shine yake tadbirul khalqi ba abin da yake wakana sai abin da Allah ta'ala ya rubuta fil azal kuma ya so ya faru ba abin da yake fita daga cikin ikon Allah ba abin da ke fita daga mashi'ar ubangiji kuma sannan mutum ba zai bauta ma Allah ba sai yadda Allah yake so to kaga wannan shine imani da Allah kuma sai mutum ya zamanto ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma ana son tauhidur risala tauhidur risala mutum ya zamanto ya yadda wannan bautar Allah din da zai ba ta inda zai samu wasiƙar ta sai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin al'umma shi ya gwada wa mutane ga yadda za a yi duk wani abu wanda ya waninci saƙon da annabi ya zo da shi ko ya aikata ya tabbata a sunnarsa to mutum sai ya aje shi a gefe bai zan addini ba to dole sai mutum yana da wannan itikadin kuma sai mutum ya yi wannan mutaba'a ko mutum ya yarda da littafin Allah ba za ka aikata ba sai abin da yake tattara a cikin alkur'ani sannan mutum sai ya yarda da mala'ikun Allah ba mata bane ba maza ba dan duk wanda itikadin mazakutar su ko matuntakar su ya zan kafir su ba maza bane ba mata ba Allah ya halicce su ba su da jinsi kuma ba sa saba ma Allah ko ba wanda ya san adadin su in ba Allah din ba kuma su amintattu ne na Allah subhanahu wataala a cikin su akwai waɗanda Allah ya ba su waɗansu ayyuka na musamman kamar malaika Jibril shine aminul wahyi da yake aikowa sa Allah yake aiko shi da sakonni zuwa ga annabawa sannan akwai sauran annabawa da Allah ta'ala ya ba su waɗansu ayyuka kamar malakul maut kamar malaika Israfil da makamantansu da Mika'il duka waɗannan Allah ta'ala ya ba su wani aiki na musamman to dole mutum sai ya wannan itikadi kuma mutum sai ya yarda da ranar lahira akan tana tafe tabbas la mahala ubangiji zai wa mutane sakamako dangane da ayyukan da suka yi kuma babban al'amari da mutane suke yawan sakaci a ciki shine imani da kaddara kaddara tana kasancewa harce biyu ne imma ta zamanto abin da kai kake so imma abin da baka so shi yasa aka ce wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi a wajen Allah ba sharri to ma ambace shi ne mujazan saboda kai yadda kake fuskantar ta zaka ga kaman sharri ne idan talauci ya same ka sai ga sharri ne idan kuma jinya ta same ka sai ka ga sharri ne idan wani aka zo aka sace ma kayan ka sai ka ga sharri ne gobara ta same ka zaka ga sharri ne amma ta iya yiwa a wajen Allah alkhairi ne a gare ka to amma kai a a fuskanka a idanunka kana ganin wannan sharri ne to kaga mutumin da ya imani da kaddara ba zai taba tunanin cewa waɗansu ne suka sa masa hannu ya lalace ba ba zai ce wasu ne suka sa masa hannu dukiyarsa ta ɓaci ba ba zai ce duk waɗannan kwamacalar ba zai yi ba kuma imani da kaddara ya san ba mai gudanar da al'amura in ba Allah ba ba a kauce ma abin da Allah ya riga ya rubuta wannan zai kare mutum daga zuwa wajen bokaye zai kare shi daga wajen zuwa yan duba da irin wannan kwamacala don duk wanda ya je wajen su ya zan kafin annabi ne ya faɗa ba ruwa to kaga waɗannan ababe da bayanin su mai faɗi wannan na kawo shi a dunkule ne su ne abin da ake nufi da imani kaga da Allah ta'ala ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun waliyan Allah sune waɗanda ba sa jin tsoro a ranar alkiyama kuma ba za su yi bakin ciki ba sai Allah ya bada siffar su me ya ba su wala'ar sai aka so maka wa imani alladina amanu su wanda suka yi imani kaga sai an hada waɗannan abubuwa guda shida da muka zayyana wanda malaman al'umma suka faɗa mala'ika jibril shine malamin manzon Allah yayi wa annabi tambaya kuma annabi ya bashi ansa akan abin da ya tambaya daga baya kuma ya gaya ma sauran sahabbansa yace haza jibrilu atakum yu'allimakum dinakum wa fi riwayatin atakum yu'allimukum amra dinikum jibril ne zai koyar da ku addini to kaga kenan da Allah ya ce alladina amanu duk lokacin da mutum ya fita daga farfajiyar ababen nan guda shida ya warware su to bai san waliyin Allah ba amma wanda ya tsayo a kayan su sau da kafa to insha Allah yana da wala'a ta ubangiji kuma sai Allah ya ce wa kanu yattaqu ba itikadin a zuciya kawai ba kuma sun yi aibin a aikace domin attaqwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi mutum ya yi abin da Allah ya masa umarni kuma ya nisanci abin da Allah ya hana to kaga waɗannan su ne waliyan Allah wani gu kuma Allah ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah shine waliyin wala'ar Allah ga mu'minai shine abin da na ambata a baya ba su kariya shiryar da su da abin da ya kama da irin waɗannan wala'ar mu'minai kuma ga Allah yadda da ubangiji a ƙarƙashin ƙa'idoji na imani da kuma aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzansa da shi aka ci gaba da yi duk abin da ya hana kuma aka nisanta to shine Allah madaukaki tun da ya ambaci muminai wannan alkur'ani an saukar ne domin su domin su ne waɗanda yake amfana su wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara Allah ce muna sassaukarwa ayoyi a cikin alkur'anin nan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato dai zamanto rahama ne ga muminai amma Allah ce wala yazidu zalimina azzalimai kan waɗanda suka bauɗe ma Allah Qur'ani baya ƙara musu komai illa khasara sai hasara saboda yana sauka ne suna ƙara bauɗewa ana ƙara karanta shi suna ƙara kangarewa kaga su asara suka yi hujja tana tsayawa a kansu to tunda Allah ta'ala ya ambaci Qur'ani an ce an saukar da shi ne ga annabi kitabun unzila ilaika da aka ce fala yakun fi sadruka harajun rara shi aka masa sai aka ce litunzira mun ce muta'alliqun bi unzila ne litunzira bihi domin ka yi gargadi da shi wannan alkur'ani wa zikira kuma qur'ani ya zamanto wa'azi ne lil mu'minina ga mu'minai don haka sai Allah ya wa mu'minai umarni ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum to ku bi abin nan da aka saukar muku daga wajen ubangijin ku shine alkur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya'a kada ku bi waɗansu waliyai baicin Allah kar karki wani waliyi baicin Allah wala'a ta jibinta wala'a ta neman agaji a tsamar da kai daga musibar da ta same ka wala'a ta baka shirya a shiryar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya wala'a ta neman kariya daga wuta wala'a ta neman a yassare maka da rahama da falala ka samu shiga aljanna wannan wala'ar ba wanda yake da ita sai Allah subhanahu wata'ala ga muminai to don haka Allah ya ce kada ka bi wani dan bai isa ya maka waɗannan ababe ba wala tattabi'u min dunihi awliya tuti'unahum fi ma'asiyati ta'ala da za ku rika yi musu biyayya wajen saba ma Allah subhanahu wata'ala duk yadda mutum ya kai da tudu to al'amarin Allah ya fi shi tudu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin hadisi da ya inganta yace innamat ta'atu fil ma'ruf wani ku yace la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq amma sai Allah ya ce qalilan ma tadhakkaru qalilan kadan ne ma inna li ta'kidil qilla ai kadan ne kwarai tadhakkaruna suke wa'aztuwa din za a yi tawazi amma mutane ba sa ji za a yi tawazi mutane suna ji wayoyi idan ka tara wayoyin mutane Allah kada ya san giggig din da yake cikin wasu zuka kuma wani ma za ga iya fesa ya saka yana ta ji in ka zo kanawat in nan ga suna kanawatul fada'iyya na addini da ake ta wa'azuzzuka kala kala 24 hours wa'azi ne da'iman ana ji kulle yawmin amma fa kadan ne suke wa'azuwa Allah ka samu cikin kadan nan Allah ta'ala ya ce qalilan ma tadhakkaru ci gaba
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون
فما كان
فما كان دعواهم إذ جاءوا بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين الله تعالى يتي وكم kam ɗinnan khabariya ne maf'ulun bi wa kam min qaryatin nawa ne a cikin ƙaryoyi inda mutane suke zaune to ba alƙarya ake nufi nan ba a urida ahaluha ana nufin mutanen alƙarya nawa ne daga cikin alƙaryu ahlaknaha Allah ce muka halakar da ita ai ana nufi da yawa kenan da yawa cikin alƙarya muka halakar da ita aradna ihlakaha da muke nufin mu halakar da ita fa anzarnaha fa abau wato Allah ta'ala ya musu gargadi ta wasu dan manzanni amma sai suka bijire suka ki faja'aha ba'suna bayata Allah ya ce a dalilin ƙaryatawan sai azabar mu alba'su yana nufin al'azab sai azabar mu ta zo musu bayatan da daddare lokacin suna bacci in an ce ba ta yabe tu wato yayi bacci da daddare baccin dare shi ake ce da shi albaituta bayatan suna bacci da daddare sai halaka ta zo mutane eh kamar kaga mutane annabi lutu ai da yaddar aka halakar da su ko sanyin asubahi eh alaysa subhu bi qarib inna maw'idahum as-subh alaysa subhu bi qarib to kaga su a wajen sa a ma'anar dare ne dan ba su tashi a bacci ba irin sanyin asuba eh annabi aka ce najjaynahum bi sahar asali lokacin waqtu suhur shine as-sahar kaga lokacin al-fajr bai fito ba to Allah ya ce da yawa cikin alƙarru muka halakar da su faja'aha ba'suna bayatan azabar mu ta je musu da daddare suna bacci auhum qa'ilun ko kuma suna baccin qailula qala yaqilu qailulatan wato yana bacci rana ke ita ake cewa alqailula da larabci bawushe kuma ya canja mata ma'ana ko qailula ta zama hausa ko amma me take nufi ne da hausa sakana ko mutum mai sakana eh wanda baya tsayuwa kan abu shekai wani ya cika kailula to larabci ne alkailula su suna nufin baccin rana da ake yi wasu da rana ne suna bacci da rana ana tsananin garji mutane sai su kwanta su bacci kamar misali yanzu da da ramadan din nan in an buɗe rana irin kamar a ce kafin azahar karfe sha biyu ko kuma bayan azahar karfe biyu rana ta take sai ka in kana tafiya kan titi kawan ba kowa ko kowa an nemi gindin bishiya an nutsu to irin wannan hutawan da ake yi malamai wasu malamai suka ce alkailula ba yana nufin wa istirahatu nisfin nahar wa illam yakun samma naumun dan hutun da za a yi tsakiyar rana ko da ku ba bacci a yi bacci ko ba a yi bacci ba shi dai suke ce maka ilula to Allah yake ambata da yawa daga cikin alƙaryu muka halakar da su azabar mu ta je musu suna cikin bacci ko baccin dare ko suna cikin bacci rana ai na'imuna biz zahira suna bacci watan lokacin garji kamar a can gaba Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin wannan sura afa amina ahlul qur'an ya atiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qur'an ya atiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah wa ma ya wa la ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun eh to kaga Allah madaukaki ya ambata yace shin mutanen alqaryu kan saba ma Allah ta'ala da suke yi afa amina ahlul qur'an ya atiyahum ba'suna bayatan wahum na'ibu sun amince ne azabar mu ta zo musu da daddare suna bacci ko ko sun amince ne azabar mu ta zo musu da hantsi lokacin rana ta fito wahum yal'abun lokacin kuma suna wasannin su ana wargi kawar azabar Allah ta zo ka san ita ba ta yin excuse yanzu don Allah abin da ya sami yan uwan mu a toki kaga musiba ce Allah ya yi to yanzu kaddara a wannan lokacin fa watakila wani ba abin da Allah yake so yake aikatawa ba ko ba haka bane watakila wani yana aikata wani abu ne wanda Allah baya so wani ya shagaltu dan ba ka taba tunanin cewa abin zai zo ba iya dan daki ne da bai kai minti daya ba sakan 45 ne haka suka ce sakan 45 bai kai minti daya ba tsagewar kasar ta faru amma don Allah ka ga devastation din da ta yi barnar da ta yi a cikin kasashe guda biyu da Turkey da Syria mutanen wajen mutum dubu ɗari ne da wani abu suka suka mutu mutuwa banda waɗanda suka halaka dukiya kuma kawai Allah ya san adadin dukiyar da ta lalace sai dai a kiyasi to kaga irin wannan shine kamun Allah musiba ce Allah ya aiko musu ba wai cewa muka ce wani zunubi suke aikatawa ba musiba ce Allah ya jarrabe su kawai da ita to mutum yana kin yin sulhu da ubangiji ne yana jiran irin wannan ya zo yana jira irin wannan ta zo bai yi sulhu da Allah ba to ko ma tsagewar ƙasa ba ta zo maka ba mutum yana kin yin sulhu da ubangiji yana jira sai ya zo tsallake hanya dan boksa ya doke shi a daugawarsa ai haka zai iya faruwa an ya ce hun ba'asuna buhan wa hum yal'abu da hantsi suna cikin nawa ta faru irin wannan wato ana nufi mutum ya yi sulhu da ubangiji saboda azabar Allah ko kuma mutuwa wa'adin ubangiji zai iya zuwa masa bagatatan a kowane irin yanayi shine Allah ta'ala yake mana gargadi wa kam min qaryatin ahlaknaha nan ana magana dangane da alƙarmin da suka saba ma Allah ne suka yi sabo na taɓa ganin a talabijin a wata ƙasa ba zan iya tuna ƙasar ba amma dai ƙasar a nan tsakiyar asiyan nan ne wajen irin su koriya da waye nan irin dai wannan tsakanin ban tuna gaskiya wace ƙasa ba ce amma a nan tsakanin ne a talabijin na gani hoto ne ana ɗaukan hoto hoto ne kuma na zahiri ake ɗauka a irin mai sunan wajen gwangwaje wannan night club night club ko wajen da ake rawa ana shaye-shaye maza da mata ana ta shegantaka da sauransu ana ta rubza kiɗa ana gwangwajewa ana waye wallahi Allah cikin ikonsa kawai sai kasa ta tsage wallahi kusan duka night club din fada waye waɗanda suka tsira ga waɗansu na baki-baki wanda suke ɗan tsaye a waje haka na ɗan zance su sun tsira da kyar suka fito jikinsu duk jini na taɓa ganin wannan talabijin ɗin national geographic channel kasan suna nuna irin waɗannan abubuwa hoto ne na zahiru na gaskiya ana cikin ɗauka allah ya sa kuma ba a ciki ba ne a waje ne ana ɗauka saboda ana iya gani wajen sin ɗin daga waje ana ɗauka suna gwangwajewa su kawai sai a bai yanke sai suka ranza to Allah ya ce wa kan min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun Allah ya ce ni fama kana da awahum ka karanta ko fama kana da awahum irin waɗannan idan azabar Allah ta same su maganar su bata zan ba id ja'ahum ba'suna a lokacin da azaban mu ta zakke musu illa an qalu face kawai su ce inna kunna zalimin wallahi mu mun zan azzalumai kawai mun zalunci kanmu ma'ana sai su al-itrafu bil dhanbi dan ba wata maganar da za su faɗa in ba wannan ba ma'ana da Allah zai tambaye za su ce eh ya ubangiji lalle mun yi zalunci saboda Allah bai kama su a bisa rashin laifi ba su ne suka aikata ma Allah laifi sai Allah ya kama su to Allah ta'ala sai ke mana gargadi bari ta waɗanda ma suka saba ma Allah a'a hatta waɗanda suka ba Allah ma ba su tsira daga tambaya ba ballantana kuma wanda ya saba shine Allah ya faɗa a aya ta gaba
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
فلنسألن فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الله تعالى يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم للي zamu tambayi waɗannan da aka yi aike zuwa gare su suwa aka musu aike suwa aka musu aike al'ummomin annabawa mana mu ma muna cikin wanda aka mana aiki falanas'alanna allazina ursila ilaihim tun daga zamanin annabi nuhu Allah ya fara aiki to duk waɗanda aka musu aike sai Allah ya tambaye su dangane da sakon da aka aika zuwa gare su dan sako ya zo dan sako ya zo in sun musa to Allah zai nemi shaida don wasu suna musawa wasu za su musa dan sako ya zo sai ce dan sako ya zo ya muku gargaɗi ce bai ce mana komai ba eh za su yi musu to sai Allah ya nemi shaidu sai a waiwaya zuwa ga wanda aka aiko to Allah ta'ala ya ce falanas alannan ladina ursila ilaihim ai al'umam an ijabatihim rusula ya suka amsa wa manzannin nan ka Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratul qasas wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin a ran da za a kira mutane al'umomi a ce da me kuka amsa wa manzanninku saƙon da suka kawo muku fa'amiyar alihim al'amba'u yau ma'izin fahim laye ta sa'adu labaran da suke faɗa tsakaninsu duk wani dalili da za su iya ƙagawa sai makance musu a ranar ba za su yi tambayayya a tsakaninsu ba Allah subhanahu wata'ala zai tambayi waɗanda aka aike zuwa gare su kuma ya ce wato wa amalahun fi ma ballagahun da kuma aikinsu me suka aikata cikin abin da aka isar musu shi yasa annabi ya yanke hanzari fa ga al'umma sakonsa da ya cika shekara ta goma bayan hijira ko shekara ta ƙarshen shekara ta tara annabi ya yi hajjatul wada a mawkifu arafa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya isar da wasu saƙonni da Allah ya aiko cikin suratul ma'ida annabi ya haɗa da gargaɗi mai faɗi mai isarwa domin ba a sami inda annabi ya dinga jera wa'azi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kama aikin hajjinsa ba aikin hajjin bankwana duk wani mawkifi annabi sai ya musu wa'azi haka jabir dan abdullahi ya rawaito a cikin hadisinsa al-mashhur da ya siffanta aikin hajjin annabi daga farko har ƙarshe idan an je mina annabi yayi wa'azi lokacin da ake musdalifa annabi yayi wa'azi lokacin da aka sake tafowa ana arafa kafin musdalifa annabi yayi wa'azi an tafi musdalifa annabi yayi wa'azi an sake dawowa mina wajen jamarat annabi yayi wa'azi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda ya kiyaye wani wani ya kiyaye wani bai kiyaye ya kiyaye abin da ya kiyaye to kaga a mawqifu arafa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya isar da sako kana sai ya tambaya al'umma sai ce hal ballabtu sai da annabi ya shiru bayan da ya wa'azi ya wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shiru sai ya daga kai kan jama'a da suke tare a wannan wajen yace ala hal ballabtu na isar da sako suka ce ballabta ya rasulullah ka isar da sako ya manzon Allah yace ala hal ballabtu shin na isar da sako sai da ya sau uku annabi sai ya ɗaga hannunsa sama ya ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida na isar da sako domin Allah ya aike shi eh ya ce ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka fa in lam taf'al in ba baka isar da sakon nan ba fa ma ballagta risalatak ka ba da wani baka ba da wani ba to baka isar da sakon ba gaba daya to annabi ya isar komai ya kafa shaida a wajen al'umma ya kafa shaida a wajen Allah mala'iku kuma suna shaidawa to kaga a ranar alkiyama in an tambayi annabi an tambayi sauran al'umomi da Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim za mu tambayi waɗanda aka musu aike me suka yi sun amsa ko ba su amsa ba in sun amsa sun aikata ko ba su aikata ba sai Allah ya ce wala nas'alanna al-mursalin kuma sai mun tambayi su ma manzannin lokacin da manzo aka masa tambaya dangane da saƙon da aka aike shi to wanda aka aika zuwa gare su kuma za a kyale to kowa za a masa tambaya sai ya shirin ba da ansa Allah maɗaukaki ya ambata a cikin suratul ma'ida yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ku duba wani tawadu'i da mai da al'amari zuwa ga Allah da sanin girman Allah annabawa ne baki ɗaya Allah zai tambaye su yau mai jima'ullahu rusula a ranar da Allah zai hallara manzanni baki ɗaya dukkan annabawa sai annabi- Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tambaya fa ya ma za ujibtu Allah sai ce musu da me aka amsa muku yaya aka amsa muku kaga akwai annabawan da an amsa musu an yadda da su sun tafi sun bar manzan abin nan mabiyansu suna aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallama kallo na ƙarshe da ya masahabbansa kamar yadda ya zo cikin hadithi wanda imam bukhari ya kawo ya kawo shi a wajaje guda biyu cikin littafinsa annabi sallallahu alaihi wasallama jinyarsa ta ƙarshe da ya yi bai iya fitowa sallah ba ya ce a yau abubakar umarni ya yi sallah a mutane abubakar siddiq ya yi sallah a mutane na kwanaki ranar litinin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗaga sai ce a ɗaga shi baya iya tashi ba sai ce a ɗaga shi ɗakin ummul mu'mini na aisha shine katangarsa take kallon masallaci kuma akwai windo a wajen annabi halakan sako kansa ta wajen takan tsefe masa idan yana itikafi annabi sai ya tashi sai ya jingina a jikin windo sahabbansa sun yi sahu za a yi sallah asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yaye wannan labila sai suka hango a haske suka hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon su suka ga fuskarsa yana murmushi har ma waɗansu suka ji daɗi a ransu watakila annabi ya samu sauƙi ne zai fito sallah ba san annabi yana musu kallon ban kwana ba ne sai suka bayan da annabi ya rasu a wannan rana sai suka fassara cewa wannan kallon da ya musu da murmushin da ya sun daidaita sahu duk da za a yi kabbara sai suka ce murmushin annabi ya yi farin ciki ne ya ga sahabbansa sun lazumci abin da ya kawo musu na sabo sallallahu alaihi wasallam Allah ka sadar da mu da manzonsa to kaga hatta waɗannan duka manzannin Allah zai hallara kuma sai ya tambaye su ma za ujibtum da mai aka amsa muku amma saboda tawadu'i qalu sai su ce la ilma lana ba mu da ilimi dangane da abin da ya faru zahirin suka sani ba san batini ba yayin da suke cikin mutane suka sani ba san bayan kushewarsu ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin abin da ya faru to kaga Allah ta'ala ce wala nas'alannal mursalin lalle za mu tambayi su ma manzannin sai Allah ya ce Allah ya ce falana qussanna alaihim kuma lalle za mu ba su labari su annabawan da su manzannin za mu ba su labari bi ilmin kuma bisa ilimi Allah zai ba wa al'umma labarin yaya manzannin suka zo yaya aka fuskance su me ya wakana bayan kushewarsu an bi ko ku an bauɗe an rike sakon nasu ko ku an yi ta kabuwa iya shege nau'i nau'i Allah zai ba da labari falanuqussanna alaihim bi ilmin lanukhbirahum an ilmin bima fa'alu ai za mu ba su labari bisa ilimi dangane da abin da suka aikata duk abin da bawaye yana nan rubuce a cikin littafinsa Allah ce wa makunnan zalimi kuma mu in ji Allah ta'ala wanda ya kawo damiri ne wato na azama nuna girma ba wai ana nufi Allah shi da wani bane girmamawa ne Allah ta'ala ce wa makunnan zalimi kuma ba mu kasance waɗanda ba ma nan ba duk abin da bawa yake Allah yana nan ba da zatinsa ba amma da ilminsa ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ba wata ganawa mutum uku ne mutum hudu ne mutum duk adadi face Allah ta'ala yana tare da su shi ne na gaba in uku ne shi ne na hudu in biyar ne shi ne na shida in shida ne shi ne na bakwai in miliyan ne shi ne miliyan da ɗaya duk inda suke kuma Allah ta'ala ya ce sun mai na bihun bi ma'amilu ya malkiyama sannan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata a ranar alkiyama in mai kyau mai kyau in akasi akasi to sai Allah ta'ala ce inna Allah bi kulli shay'in alim domin farkon Allah ya bude da ilimi karshen ma ya bude da ilimi alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard da haka ya fara alam ta'lam ba ku san cewa anna Allah Allah ya'lamu yana sane ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sama da abin ƙasa ba kaga ilimin sa ya kawo to shine yace ma yakunu min najwa salata wa kaza illa huwa rabi'uhum wala khamsati illa huwa salisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum sai yace thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah sai sake cikewa da ilimi yace inna allaha bi kulli shay'in alim to kaga budewa da ilimi na aina ma kanu kaga ilimi da Allah ta'ala ya bude da shi da kuma alam ta'lam anna allaha ya'lamu da kuma karewa da yayi inna Allah bi kulli shay'in alim sai ke nuna ma ma'iyya din ba ma'iyya ce zatiyya ba ma'iyya ce bi ilmihi ta'ala ilmin sa yana nan a ko ina ba abin da yake wakana face shi din ya sani ba wai ana nufi cewa Allah yana nan bane kamar yadda wasu suke faɗa Allah yana nan Allah yana can to Allah nawa kake da shi ka ce yana nan a masallacin nan yana kuma a can kasuwar jagwal yana nan har aban daki ma yana nan ilminsa ne yake nan amma Allah ta'ala ar-rahmanu ala al-arshi istawa haka Allah ya faɗa istiwa'an yaliqu bihi an yi bayani akan wannan mas'ala ko to Allah ya dace da mu Allah ta'ala ya ce falanaqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin Allah ya ce ni والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
والوزن كما هو با تنبير كوي با akwai ma'auni shine Allah ta'ala ya ce wal wazn shi ma'auni lil amali wato wal wazn shi ma'auni yawma idin a wannan rana alhaƙo gaskiya ne ma'auni a wannan rana in ji Allah ta'ala gaskiya ne ba abu ne wanda yake yin tatsuniya ba za a auna ya ma'auni yake kasancewa shi ma'auni malamai sun yi bayani kashi uku wasu malamai kuma sai suka haɗa ukun duk gaba ɗaya waɗansu sun ce shi wannan ma'auni da za a saka a ranar alkiyama ma'auni ne na ayyukan bayi ma'auni ne na ayyukan bayi menene dalilinsu suka ce ai kamar misali Allah subhanahu wata'ala ya ambata su kansa aikin da kai su ne za a mai da su tamkar jiki sai a dora su akan ma'auni ma'ana sallar da mutum ya yi sai a mai da ta kamar wani abin jiki kamar wani jismun sai a ɗora shi akan ma'auni sai a ga menene weight ɗinsa in gaskiya ne mutum ya faɗa in rikon amana ne in ƙarya ya yi ita ma sai a maida ta wani abu tamkar jiki sai a ɗora ta a ga menene muninta ya nauyin yake hadithi ya tabbata cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake ambatawa dangane da سورة البقرة البقرة وآل إمران يأتيان يوم القيامة وتبقرة آل إمران أرانا القيامة زاس زون جمن زون الله صلى الله عليه وسلم كأنهما غمامتان أو غيايتان za su zo tamkar waɗansu giragizai guda biyu ko kuma wani gayaya algayayatu shine shi ma wani abu wanda yake iya yin inuwa kamar waɗansu abubuwa dai masu inuwa rumfa guda biyu au fakarani min tairin wato ko kuma waɗansu yanki guda biyu na tsuntsu as-sawaf wanda yake fuka a cikin sairan sama au kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam wato suratul bakara wanda yake karanta ta ko wanda ya haddace ta yake karanta ta da surta Ali Imran a ranar alkiyama za su zo su tamkar waɗansu giragizai ko kuma waɗansu rumfuna ko dai waɗansu fuka-fukai na tsuntsaye guda biyu da ya buɗe su a sayarin sama sai a ɗora su akan mizani to kaga wannan sai ke nuna ashe aiki a ranar alkiyama ana auna shi da aka ce alwaznu yawma idhin alhaqqu ma'auni a wannan rana gaskiya ne ji Allah subhanahu wataala waɗansu kuma suka ambata kama abin da ya fi tabbata wannan ya zo a cikin shi ma a cikin hadisai wanda mutane aka fi sani rubutu sahaiful a'mal wato littattafa da mutum zai zo da su nasa wanda aka rubuta ayyukan bawa wanda su ne a ranar alkiyama da Allah ta'ala ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alu tare da ku akwai waɗansu masu daraja marubuta ne wato wa inna alaikum lahafizin akwai masu tsaro kiraman masu daraja ne katibin kuma marubuta suna yin rubutu a cikin littafi ya'lamuna ma tafa'alun suna sanin duk abin da kuka aikata to kaga mala'ikun nan su za su rako bawa a ranar alkiyama har ma wanda ya kwama cala in ya ga abin da ya aikata a cikin littafinsa zai dinga da na sani ma li hadal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha kuma sannan a ranar alkiyama akwai wanda za a bashi littafinsa ta hannun dama faman utiya kitabahu bi yaminihi akwai wanda faman utiya kitabahu bi shimalihi to kaga wasu yake ce sahaiful a'mal su ake aunawa kamar yadda ya tabbata waɗansu malamai kuma sai suka ce a su karan kansu mutanen da suka yi aikin su ne ake aunawa kai tare da ayyukanka imanin da ke tare da kai da ayyukanka da ka aiwatar da nagartarka a wajen Allah sai a ɗauke ka a tsorata ka mizani a ga nauyinka shi ma wannan ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yu'ta yawmal qiyamati bir rajul samini fala yazinu inda Allah janaha ba'uda a ranar alkiyama za a zo da mutum wanda yake kato ne ragin shi ga kibe yana tafiya tikin tikin taku da kyar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yazinu inda Allah janaha ba'uda a wajen Allah subhanahu wataala da ke nauyin fiffike ba to kaga wannan sai yake nuna auna su za a yi abin da yake ƙara ƙarfafa wannan fassara ko wani hadisi wanda bukhari da muslim sun kawo wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdullahi ibn mas'ud ya hau kayan bishiya ya ciro masa ashwaki dan mas'ud ya kama sai suka ga kwabrin dan mas'ud yana da siraran kwabri wasu sahabbai da suka ga kwabrin dan mas'ud sirara sai suka yi dariya ashe haka kwabrin sa yake ba faɗa suka yi ba kawai dariyar suka yi annabi sai fahimci cewa a kwabrin dan masud suke dariya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambata mai sai ce ai kun ga waɗannan kwabrin da kuke gani waɗannan kwabrin dan masud a wajen Allah subhanahu wataala afqalu min jabal uhud nauyin su a wajen Allah ya fi dutsen uhud nauyi kaga wannan sai ke ƙara tabbatar da su kansu mutanen su ma ana auna su to shine wasu malamai sai ke ce a'a ba ɗaiɗaikun waɗannan ababen bane duka waɗannan ma'aunin shi ne za a auna bayi akwai inda su kansu mutanen ne za a auna akwai inda kuma ayyukansu ne za a auna akwai kuma inda ayyuka wato wato ayyukan da suka aikata aka rubuta su ne za a auna duka waɗannan ababe za su kasance shi yasa kafirai sura a ranar alkiyama saboda ba su da wani nauyi ko dora su a mizani ba za a yi ba fala naqimu lahum yawm al-qiyamati wazna su ba za a dora su ba saboda me zalika jazaohum bima kafaru wa takhadhu ayati wa rusuli huzwa saboda sun zabi kafirci to Allah ta'ala ya ce wal waznu yawma idhin ma'auni a wannan rana al-haqqu gaskiya ne inji Allah ta'ala a yawma su'alil mazkur ranan da za a yi wannan tambaya ga manzanni da waɗanda aka aikawa wa huwa yawmal qiyamati ita ce ranar alkiyama Allah ka ba mu dacewa alhaqqu ya asabitu Allah ya ce faman faqulat mawazinu duk wanda ma'aunansa ya zan yayi nauyi bil hasanati da kyawawan ayyuka fa ulaika humul muflihun to waɗannan sune waɗanda suka samu rabo ai alfaizu na'am na'am to ai ku ne ba kuma ishara ba a ni ban duba waya ba أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين